الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na 37 ko? da takwas to ina na da bakwai din yake ni na ga a cikin na ban gana da bakwai ba a sa sa sa almas dukulul waqti ba na'am a 21 ga watan safar hijira 441 ashirin ga watan goma 2019 za mu tashi albabun rabi'a ko sifatu hadhihi tahara na'am بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله الباب الرابع في صفة هذه الطهارة na'am yace albabur rabi babi na hudu a cikin sifar wannan tsarki wannan tsarki wato ma'ana taimama wa amma sifatu hadhihi tahara amma sifar wannan tsarki yata'allaqu biha thalathu masail to matsaloli guda uku sune suka rataye da ita hiya qawa'idu hadha al-bab sune wato iya sune ka'idodin wannan babi al-mas'alatu al-ula matsala ta farko talaba al-fuqaha'u bimadd al-aydi to malamai sun yi sabani a iyakar wato hannuwa
allati amara Allah bi masiha wanda Allah ya yi umarni da a shafa a yi shafarsu a cikin taimama bi qawli ta'ala a cikin faɗinsa Allah ta'ala famsahu bi wujuhikum wa aydikum min famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku yi shafa da fuskokinku da hannuwanku daga wannan ƙasar da kuka taba to ina ne ina ne haddin hannu da Allah ya faɗa ala arba'ati aqwal a bisa kauli guda hudu al-qawl al-awwal kauli na farko أن الحد الواجب في ذلك cewa haddi wanda yake wajibi akan wannan هو الحد الواجب بعينه في الوضوء shine haddi wanda yake wajibi da aininsa a wajen alwala وهو إلى المرافق shine ya zuwa ga wato gwiwar hannu shine wato za ka yi taimama sai ka yi shafa har zuwa gwiwar hannu domin a alwala ma haka kake وهو مشهور المذهب wannan shine mashhurin mazhabar malikiya وبه قال فقهاء الأمثال kuma da shi ne fuqaha'ul amsar manyan malaman garuruwa da shi suka faɗa eh shine mazhabar hanafiya kuma shine mazhabar shafi'iyya fil jadid amma al- al-hanabila ba shine mazhabar su ba wala ahlul hadith na'am والقول الثاني ce kauli na biyu أن الفرد هو مس الكف abinda yake wajibi shine shafa tafin hannu kawai alkaf faqat shi kadai وبه قال أهل الظاهر da wannan kaulin ne malaman zahiriya suka faɗi suka tafi akai وأهل da الحديث malaman hadisi kuma shi ne mazhabar hanabila wa huwa mazhabul hanabila wa huwa qawlu mujahid ah, wa ata wal auza'i wa ishaq wa ikhtarahu ibn al munzir shi yasa yace ahlul hadith dan ibn al munzir ana shirya yana shine cikin fuqahaul hadith wanda yake ah, yawanci yake tare da su a cikin aqwal dinsa amma yawanci suna nufin irin su ibn khuzaima ah, da irin su abu awana daga cikin malaman hadith na'am ibn khuzaima shafi'i ne ibn al-mundir shafi'i ne amma ya zamanto mujtahid nasa kansa Mm, da yana saba ma shafi'iyya
والقول الثالث alqauli na uku الانسحباب إلى المرفقين mustahabbi ayi wa ayi alwa ayi shafa ila al-mirfaqain ya zuwa ga gwiwoyin hannu والفرد الكفان wal ka- wal fard amma abin da yake farilla shine al-kaffan وهو مروي عن مالك kuma wannan an ruwaito shi daga malik kuma wannan ma ai shine abin da khalil ya faɗa wa sunnal mashu min al ku'aini ila al mirfaqaini eh shi yasa shi yasa- Hmm? kuma wa- wa- bi- bima bihi al fatwa ko wa sunna tartibuhu bi an yabtada mhm. wa min al mashi ah, wa sunna al mashu min al ku'aini ila al mirfaqaini قد صرح ابن رشد في المقدمات بترجيح القول بسنية ذلك المس واقتصر عليه إياد في قواعده وغيره فسقط اعتراض البساطي القائل إن المسح للمرفق للمرفقين, للمرفقين واجب فكيف يحمله المصنف سنة كيف يحمله المصنف سنة مع أن النقل وجوبه dardir shi ya abin da ya naƙali kenan kuma ai ai- ai- afwan khalil mubayyinan lima bihi alfatwa saboda haka abin da yake dan haka wannan fadin na cewa mashhurul madhhab wannan fihi nazar fihi nazar sai ku fada a fi في المختصر في خليل وسن المسح من الكوعين من الكوعين إلى وسن المسح من الكوعين إلى المرفقين شيني saboda haka wannan shine mashhurul madhhab wa huwa wa huwa ma rajahu ibn rushd na'am na'am القول الرابع kauli na uku na hudu أن الفرض إلى المناكب cewa farillar shafa ilal manakib har zuwa kafada
وهو شاذ wa huwa shadhun wannan kauli ne ratsatse روي عن الزهري an ruwaito shi daga az-zuhri ومحمد بن مسلمة da Muhammad ibn Maslama وسروا باختلافهم Muhammad ibn Maslama al-Maliki na wa hadha al-madhhab mimma istadalla bihi Allah bari mu gani zan iya karanta wannan da da biro da pencil an rubuta wa hadha al-madhhab mimma istadalla bihi al-Hanabila fi anna في أن استدلال الجمهور بالمطلق الذي في التيمم على المطلق الذي في الوضوء بدليل أن الصحابة هو أعلم الناس باللغة والقرآن ولو فهموا حمل المطلق على المقيد كما لما وجد فيهم من يقول بالتيمم إلى المنكبين na'am muhammad ibn maslama sahabi ne ko muhammad ibn maslama ba alqanabi ba abdullahi ne amma muhammad ibn maslama sahabi ne wanda ya kashe ka'ab ibn al-ashraf wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa mubaya'a cewa kada ya kashe- ya- kada ya taba kashe musulmi saboda haka lokacin da aka zo za a yi yakin fitina ya ka- ya karya takobinsa bai sa- bai shiga yakin ba to kasancewar shi ma ya fahimci cewa ana alwala har zuwa kafada wannan ya sa hanabila suka yi amfani da wannan don su yi ma jamhur raddi hanafiya da shafi'iya da malikiya da suka ce za a yi taimama har zuwa hannu saboda hamlul mutlaq alal muqayyad sun ce tunda ai abin da ya zo a cikin taimama mutlak ne ko wamsahu biyu- famsahu bi wujuhikum wa aydikum min wannan mutlak ne ko aydikum a cikin alwala kuma muqayyad ne ko Ah, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq kaga wannan mu- mu- muqayyad ne sai suka ce mu dauki almutlak dake cikin alwala a bisa almuqayyad almutlak dake cikin taimama a bashi ma'anar almutlak almuqayyad dake cikin alwala saboda haka suka karfafa wannan hujjar tasu sai aka ce to idan kun dauki mutlaq alal muqayyad kun ce larabci ne yasa kuka yi haka da fahimta ta larabci ya akai sahabbai da suka fi ku iya larabci su ahlul lugha ne su ba su fahimci mutlaq alal muqayyad ba sai suka yi alwala har zuwa nan ina mutlaq alal muqayyad anan
سنة محمد بن مسلمة sakamakon muhammad ibn maslama suka ce gashi shi ahlul lugha ne amma ga abin da ya fahimta saboda haka wannan abin da ne ta'liq ne lokacin da muke karantawa ko kuma lokacin da muke karatun mu na a amma ta masa Abin nan.
mai aske.
na'am eh, sauran sahabbai ai su za su yi amfani da su za su yi amfani da za ce za su yi amfani da riwaya ne tunda hadisin ammar ai shine fasl na'am na'am وسروا في اختلافهم dalilin sabanin su اشتراك اسم اليد في لسان العرب ishtiraki da ke cikin sunan aliyad fi lisanil arab kun tuna kuma mun yi almushtarak ko a usul dinmu
وذلك أن اليد في كلام العربي wannan ku shine cewa shi hannu a cikin zancen larabawa يقال على ثلاثة معان ana faɗinsa akan ma'anoni guda uku على الكف فقط a bisa alkaf tafi shi shi kadai وهو أظهرها استعمالا wanda shine yafi bayyana wajen amfani ويقال على الكف والذراع haka zalika ana ambatansa akan wato tafi tare da zira'i tare da gwiwar har ya zuwa ga gwiwar hannu ويقال على الكف والساعد والأبد kuma ana faɗansa akan tafi da kuma maɗaukakin hannu da kuma wato dantse
والسبب الثاني dalili na biyu ba dalili ɗaya bane ba kawai wannan ishtirak ɗin bane akwai wani dalilin da yasa malamai suka yi saɓani اختلاف الآثار في ذلك saɓanin hadisai da suka zo a cikin wannan matsala وذلك wannan kwa shine أن حديث عمار المشهور cewa shine hadisin ammar wanda yake mashhuri فيه من طرقه الثابتة shi a cikin wato hanyoyinsa tabbatattu إنما يكفيك أن تضرب بيديك yana isar ka ne kai bugu da hannunka biyadika amma biyadaika ne Eh, biyadaika ne eh haka ne biyadaika haka ne ثم تنفخ فيها thumma tanfukha fiha sannan ka hura a cikin hannuwa ثم تمسح بهما وجهك thumma tamsaha bihima wajhak sannan ka shafa fuskarka da hannayen da kuma wa kaffaika kun ga sari ko Mm, wa kaffaika da tafin hannuwanka وورد في بعض طرقه ya zo a waɗansu hanyoyin wannan hadisi أنه قال له عليه الصلاة والسلام cewa alaihi salatu wassalam ya ce masa وأن تمسح بيديك إلى المرفقين kuma ka shafa da hannuwanka ya zuwa ga almirfaqain amma wannan riwayar abu dawud wa dara qutni wal baihaqi min tariq aban ibn yazid shine al attar qala su'ila qatada an tayammum fi safar fa qala kana ibn umar yaqulu ila al mirfaqain wa kana al hasan wa ibrahim yaqulani ila al mirfaqain wa haddathani muhaddithun an sha'bi an abd الرحمن ibn abza an ammar ibn yasir anna rasul الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين لفظ الدار قطني واقتصره ابو داود فحذف منه فتوى ابن عمر والحسن وابراهيم وهي رواية باطلة مقطوع ببطلانها لجهالة شيخ قتادة الذي حدثه مع مخالفة الثقات المخرج حديثهم في الصحة إذ قالوا في الحديث إلى الكعبين ويست إلى الكوعين يا كما تشيمانا يا فدا إلى الكوعين ني ويستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلى الكعبين وقال أيضا إلى المرفقين في قصة واحدة وجواب واحد ولهذا قال ابن حزم إنه حديث ساقط وقال البيهقي هو منقطع لا يعلم ما- لا يعلم من الذي حدثه يعني قتادة فينظر فيه فقد ثبت الحديث من وجه آخر لا شك لا يشك حديثي في صحة إسناده وفيه ومسح وجهه وكفيه أخرجه البخاري ومسلم قلت وقد رواه سلمة بن كحيل لشك وقع له والحكم ابن عتيبة فقيه حافظ قد رواه أنذر
وروى ور- وروي أيضا هكذا ما كما أن رويته عن ابن عمر daga ibn umar أن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce التيمم ضربتان at-tayammumu darbatan taimama bugun kasa ce sau biyu ضربة للوجه bugun kasa na farko ga fuska وضربة لليدين إلى da kuma المرفقين bugun kasa ga hannuwa ya zuwa ga gwiwoyin hannu haka aka ru- a- a- wannan a- haka aka ruwaito hadisin addar qutni da al-hakim um, wa fihi آه، عن عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر دقا من حديث علي ابن ذبيان حاكم يتي لا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي ابن ذبيان وهو صدوق وتعقبه الذهبي فقال بل واهن قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو حاتم متروك وقال أبو زرعة واهي الحديث وقال ابن نمير يخطئ في حديثه كله وقال ابن حبان سقط الاحتجاج بأخباره وقال الدار قطني أقب الحديث كذا رفعه علي بن ذبيان وقد وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب نعم وروي أيضا هكذلك أكرويته من طريق ابن عباس daga hanya daga isnadin ibn Abbas ومن طريق غيره da kuma ma hanyar da- da- ta hanyar waninsa
فذهب الجمهور إلى إلى ترجيح هذه الأحاديث sai jumhur suka tafiya zuwa garin jayar da waɗannan hadisai wato masu cewa ya shafa zuwa ga gwiwar hannu على حديث عمار a bisa hadisin ammar tabbatacce من جهة عضد القياس لها ta jihar cewar kiyasi ya karfafa waɗannan hadisai أعني menene kiyasin na'am a'ani من جهة قياس التيمم على الوضوء ta jihar kiyasin taimama akan alwala tunda kowannen su tsarki ne na'am وهو بعينه wannan ainihin wannan kiyasin shine حملهم على أن shine ya hamalahum shine ya dau- shine ya sanya su suka kauce بلفظ اسم اليد da lafazin sunan al-yad عن الكف daga wato al-kaf الذي هو Tafi.
فيه أظهر wanda yake shine yafi bayyana a cikin ma'ana إلى الكف والساعد ya zuwa ga alkaffi wa sa'id wato hannu a- wato a- a- a- a- tafin hannu da tsintsiyar hannu ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء wanda kuma daga cikin malamai ya ce aliyad ana wato ana bashi ma'anar kowanne daga cikin susu biyun alaihima ya zuwa ga me kenan alkaf da kuma alkaf wa sa'id eh alaihima bisawa ana wato ana amfani da aliyad bi ma'ana alkaf da kuma bi ma'ana alkaf wa sa'id alas sawa ba tare da rinjaye ga ɗaya ma'ana ba وأنه ليس في أحدهما أظهر منه da kuma cewar babu wani abu a cikin ɗayansu da ya fi bayyanar ma'ana akan a bisa ɗayan a bisa na biyun فقد to أخطأ wanda diye wannan riyawa ya yi kuskure فإن اليد domin it- shi hannu وإن كانت اسما مشتركا ko da yake suna ne wanda yake an yi masa ishtiraki فهي في الكف حقيقة to a cikin alkaf wannan shine hakika وفيما فوق الكف abin da مجاز.
yake kuma sama da alkaf majaz ne in ga muzo hakikan mu da majaz din mu ko na'am وليس كل اسم مشترك هو مجمل kuma ku sani cewa ba kowane suna ne da ake tarayya a cikin ma'anarsa ba yake mujmal yake wato mai dunkulalliyar ma'ana da har sai ya buƙaci bayani وإنما المشترك المجمل domin al-mushtarak wanda yake zamantowa mujmal mai wato dunkulalliyar ma'ana الذي وضع من أول أمره مشتركا shine sunan da yake min awwali amrihi tun a farkon al'amarinsa dama mushtarak ne وفي هذا قال الفقهاء akan wannan ne malaman fiqh suka ce إنه لا يصح الاستدلال به kafa hujja da shi baya halatta
ولذلك don haka
ما نقول abinda muke faɗa إن inna الصواب- sawab الصواب cewa abinda yake daidai هو أن ي- أن ي- an yi wataƙad shine a kullaci أن الفرد cewa abinda yake farilla إنما هو الكفار فقط shine alkafani fakat tafukan hannu guda biyu kadai
وذلك da wannan kuwa da bayanin wannan shine أن اسم اليد sunan hannu لا يخلو baya wofanta أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء ya zamanto a cikin wato tafin hannu ma'anarsa ta fi zama ya fi bayyana daga sauran gabobin daga sauran wato bangarorin hannu din أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء ko kuma ya zamanto abin da yake nuni akan sauran bangarorin zira'i da kuma sauran bangarorin dantse wannan abu ne wanda ya zo daidai wa daida فإن كان أظهر to idan ya zamanto ya fi bayyana akan wannan فيجب المسير إلى الأخذ بالأثر الثابت to ya waje ba a tafiya zuwa ga ruko da hadisi wanda yake tabbatacce فأما أن يغلب القياس ها هنا على الأثر amma a rinjayar da kiyasi a nan akan hadisi akan riwaya فلا معنى ai له babu ma'ana gare ta
ولا أن ترجح به أيضا wala ma a ce za a rinjayar da wannan kiyasin a rinjayar da hadisai لم تثبت بعد wanda har yanzu ba ta tabbata ba فالقول في هذه المسألة بين في الكتاب والسنة don haka kauli a cikin wannan matsalar bayyananne ne a cikin alkitabi wa sunna فتأمله don haka kai zurfi tuna- kai zurfin tunani a cikinsa ibn rushd ya yi tarjihi ya rinjayar da mazhabar ahlul hadith na'am وأما من ذهب إلى الآباد amma wanda ya tafiya zuwa ga yin taimama har ya zuwa ga hamata فإنما ذهب إلى ذلك to abin da ya sanya shi ya tafiya zuwa ga wannan kauli لأنه قد روي في بعض طرق حديث shine عمار cewa an ruwaito a sashen hanyoyin hadisin ammar أنه قال cewa shi ammar ya ce تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun yi taimama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فمسحنا بوجوهنا sai muka shafa وأيدينا fuskokinmu da kuma hannayenmu إلى المناخ har ya zuwa ga kafadu a wannan hadisin ashafi da tsayalisi da ahmad da abu dawud da annasa'i da ibn maja da ibn jaro da al-tahawi suka ruwaito duk wannan hadisi Ah, amma ibn hajar ya ce wa amma riwayatul a- riwayatul abad فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به وإما يقوي رواية الصحيح وإما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون أمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد نعم
نعم ومن ذهب إلى أن يهمل تلك الأحاديث على الندب wanda kuma ya zuwa ga- ya tafi akan cewa a ɗauki waɗannan hadisai a bisa nadab a bisa man- a cewa mustahabbi ne waɗannan hadisai yake nufi ya zuwa ga gwiwa na'am akan cewa mustahabbi ne وحديث عمار hadisan ammar kuma akan wajabci وهو مذهب حسن to wannan mazhaba ce kyakkyawa ita ce mashhurin da muka ce shine mazhaban malikiya ko
إذ كان الجمع أولى من التفريق.
domin tara wato aljam'u hada hadisai shine yafi bisa karin jayar da wani akan wani عند أهل الكلام a الفقهي wajen malaman zance- a wajen malaman fiqihu إلا أن هذا sai dai wannan إنما ينبغي أن يسار إليه yana ya kamata a tafiya zuwa gare shi ne zuwa ga wannan manhajin إن صحت تلك الأحاديث idan wayannan hadisai sun inganta kuma hadisan shine ai ingancin su shine rigimar hadisan ba su inganta ba daga munkar sai mawquf na'am المسألة الثانية matsala ta biyu
اختلف العلماء malamai sun yi sabani في عدد الضربات akan adadin wato bugun kasa da za a yi
على الصعيد alas sa'id akan wato doron kasa للتيمم domin yin taimama ومنهم من قال واحدة daga cikin malamai akwai wanda ya ce sau ɗaya ake bugun kasa ومنهم من قال اثنتين daga cikinsu akwai wanda ya ce sau biyu والذين قالوا اثنتين su waɗanda suka ce sau biyu ne منهم من قال a jikinsu akwai wanda ya ce ضربة للوجه bugun ƙasa na farko guda ɗaya ga fuska وضربة لليدين ko bugun ƙasa wani bugun ƙasan ga hannuwa وهم su الجمهور ne jumhurin malamai
وإذا قلت الجمهور idan idan ka ce aljumhur فالفقهاء الثلاثة abinda ake nufi alfuqaha thalatha wato faqihan nan guda uku ma'duduna fihim ana kirga su a cikin su أعني مالك ina nufin malik da والشافعي shafi'i وأبا حنيفة da abu hanifa
ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما daga cikinsu akwai wanda ya ce bugu sau biyu ne ga kowane ɗaya daga cikinsu wato ga أعني لليدين لليد ai ضربتان wato ma'ana ga hannu ga hannu a bugun ƙasa sau biyu والوجه ضربتان kuma ga fuska a yi wa- a yi rufin- a yi bugun ƙasa sau biyu والسبب في اختلافهم dalilin saɓanin su أن الآية مجملة في ذلك cewa ita aya fa ta dunkule bayanin wannan والأحاديث متعارضة su kuma hadisan da suka zo sun ci karo da juna وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق kuma عليه.
kiyasin taimama akan alwala a cikin dukkanin halayen alwala din wannan abu ne wanda yake ba abin ba adun ittifaki a kansa ba والذي في حديث عمار الثابت من أو.
ذلك to abin da ya zo dai a cikin hadisin ammar tabbatacce na wannan matsalar إنما هو ضربة واحدة Shine وجبت cewar- الضربتين معا wato bugun ƙasa sau ɗaya ga fuska da hannuwa gaba duk tare لكن هنا أحاديث فيها ضربتان sai dai nan akwai hadisai waɗanda suka yi ambaton abbarbatan فرجح الجمهور هذه الأحاديث sayar jumhur suka rinjayar da waɗannan hadisai لمكان قياس التيمم على الوضوء saboda ma- makanin wato ai kiyasin taimama akan alwala Ah, wal hanabila qasu ad-darbatul wahida ala massir ra's wal udhnayn bil ma'il wahid su kuma hanabila abin da suka ce kenan su ma suka yi kiyasi da suka ce su kuma sau ɗaya ake bugawa suka ce in kun yi kiyasi cewa alwala ana maimaitawa saboda haka wajen taimama ma a maimaita a buga a sake bugawa to mu kuma sai mu yi kiyasi cewa ai a cikin alwalar akwai shafa duk shafa da ta zo a cikin alwala sau ɗaya ake yin ta shafar kai sau ɗaya shafar kunne sau ɗaya saboda haka in aka zo tun da taimama ita ma shafa ce sai mu ɗauko abin da ya dace da taimama a cikin alwala shine shafa sai mu kiyasinsa a kansa kiyasin su ya fi gaba kuma wato abinda za a kula a bambanci tsakanin alwala da taimama akwai bambanci tsakanin alwala da taimama kan cewa ita taimama asalan ta zo khilaful asr rukhsa ce saboda haka batun isti'ab da kan cewa dole sai ko ina kasar ta taba wannan mashakka ce bata dace da rukhsar ba dace da ruksa ba amma alwala ita ce asali ita ce za a nemi a kan cewar kowace gaba a tabbatar ba a bar wata lam'a ba amma wajen shafa ana maganar lam'a shi ne haka san haka aka ce sai a yi wato a ɗauki ɗan yatsa nan haka ai haka ai haka ai haka ai haka ai haka kuma kar a raba hannun sannan sai da ana zuwa nan wajen sai a tako shi shi ma sai ai haka ai haka ai haka ai haka ai haka ai haka ba za a ɗauka hannun ba in aka tashi ba a rawarawa ta ga ya saba abin da ruhin ruhsa da ke cikin taimama akwai tashdid na'am na'am eh na'am wajen hufi ba wajen hufi na'am almas'alatu thalitha mas'ala ta uku to ash-shafi'i ya saba ma malik da abi hanifa da waninsu wajen wajabcin sadar da tarbaya ya zuwa ga gabobin taimama falam yara zalika abu hanifa ta wajiban abu hanifa baya ganin wannan wajibi ne wala malik haka nan ma malik baya ganin sa wajibi ne wa ra'a zalika shafi'i wajiban shi ko shafi'i yana ganin wannan wajibi ne wa ahmad ma to wa sababu wa sababu ikhtilafihim dalilin sabaninsu al-ishtirak alladhi fi harf tarayya da ke cikin harafin min fi qawlihi ta'ala a cikin faɗin allah ta'ala famsahu bi wujuhikum wa ku yi shafa da fuskokinku da hannuwanku minhu daga gare shi wannan min ɗin ta minhu wa zalika anna min to wannan ku saboda ita min qad taridu lit-tab'id tana zuwa littabi'id ga sashi minhu ai daga ba'alin wato abinda kuka taba na turbaya din
wa qad taridu litamyiz al-jins kuma tana zuwa ta zamanto mai bayanin jinsi wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum ai su ne eh, Allah ya alkawari ga wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki eh, ba daga cikinsu ba a'a su ne su din a magfiratan wa ajran azima Mm. na'am shi ta ce mai bayanin jinsi fajtanibur rijisa min al-awthan fajtanibur rijisa hiya al-awthan min din ba ta bi'id bace tana zuwa da ma'ana a albaya- bayanul jins na'am
qala to sai a, faman zahaba faman wa qad taridu li tamyizil jinsi mhm qala yace laysa an-naql wajib A'a.
wa nautin
kuma wajen can baya bayan ayar fa- fa qad taridu li tab'id wa qad taridu li tamyizil jins anan muka tsaya eto faman dawa ila annaha hauna litab'id wanda daga cikin malamai ya tafi kan cewa ita min dinnan anan limin ce ta tab'id ta ba'aliya aujaba naqal at-turab ila to sai ya wajabta cewar wajibi ne a ɗauko wato turbayar ya zuwa ga gaɓoɓin taimama wato dole ne ka samu ka samu ƙasa ta taɓa ka ka ɗauko shi ya zuwa ga gaɓoɓin taimamar wato ka zamanto ka shafa gabar da ƙasar da turbayar
wa man tunda an ce minhu ku shafa minhu daga gare ta as-sa'id nan na'am ومن راى انها لتمييز الجنس قال wanda kuma ya ce a'a wannan min ɗin domin tamyizi domin tantance jinsi ne sai ya ce ليس النقل واجبا ai ɗauko turbayar ba wajibi ba ne والشافعي انما رجح حملها على التبعيد to shi shafi abinda ya abinda yasa ya rinjayar da ɗaukanta akan at-tab'id akan ba- ba'ali من جهه قياس التيمم على الوضوء ta jihar yin kiyasin taimama akan alwala ولكن يعارضه حديث عمار المتقدم sai dai hadisin ammar magabaci yana cin karo da shi لان فيه saurin a cikinsa ثم تنفخ فيها sannan ka hura a cikinta to idan ka hura ka kura- ka- ka ka kori turbayar ko ka kori kurar وتيمم رسول الله صلى wata الله yammumi wata yammumi ko Eh, wata yammumi wata yammu وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم wata yammumu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'ariduhu hadithu ammar wata yammumu da kuma taimamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alal ha'id akan bango tunda kaga bango ai ba za a ɗauki kura ba to shi yasa waɗansu sai suka ce wai sai da aka suka ƙara wata riwaya wanda ce sai da aka samu sanda aka karka aka karta sannan turbaya ta fito sannan sai aka shafa kura ta tashi na'am na'am وينبغي أن تعلم to ya wa- ya dace ya kamata ka gane ka sani الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم cewa sabani a wajen wajabcin yin tartibi a wajen taimama ووجوب الفور فيه da kuma wajabcin yin tabai daya lokaci daya هو بعينها اختلافهم في ذلك في الوضوء shine ainihin sabanin su a cikin waɗannan matsaloli guda biyu wajen alwala wato jerantawa da kuma gaggautawa wa asbabul khilafi hunalika dalilin sabani a can هي أسبابه هنا shine ma sabon ba sa anan فلا معنى لإعادته don haka babu ma'ana mu sake maimaita shi sai ka koma can ka gani a alwala me yace sai ka ɗauko shi ka gani abin da zai ci anan ma duk ita ce a mawquf ai mawquf za a ɗauke shi akan ra'ayin sahabi ne mawquf ba zai ci karo da marfo ba ta ya zai samu hukuncin marfo akan matsala ta ijtihad matsala ce ta fiqhu ta ya zai samu hukuncin marfo Hmm? ibn umar ya yi amma wannan ya nuna kan cewar sai ya ci karo da abinda ammar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-mawquf baya baya a- al-mawquf ana hujja da shi idan babu marfu kuma idan wani mawqufin bai saba masa ba Hmm? sai a dauke shi akan cewa wannan kamar ijma ne sukuti yayi bai samu la mu'arida lahu min as-sahaba babu wanda ya saba masa cikin sahabbai sai a dauke shi akan ijma'us sukuti kuma shine yafi komai rauni a cikin ijma saboda babu tabbas akan cewa sauran sahabbai sun gani sun yi shiru na'am alaikumus salam na ga misala sai ya yi kema a kan garu eh za mu yi amfani da irin garu wannan kamar na kayan da fenti a ba za a yi amfani da shi ba ai wannan garin shi ma wanda ya aina tubali ne na asalin ƙasa amma wannan wanda yake da tile da siminti ba za a yi amfani da shi ba Mm, ba za a yi amfani da shi ba a bisa sahihin magana sai dai kuma in za ka sai dai kuma in za ka ce ai tun da shi ma asalinsa juzi'in ƙasa ne ka wasa a babin yasi tunda babi ne na ruksa ni kuma ina ganin wannan gaskiya kasan na farko dai tukuna shi kansa Allah ta'ala da ya ce a fatayammamu sa'idan tayyiba sa'idan tayyiba as-sa'id a a kaga yanzu zaka iya ce ma bango wannan as-sa'id ne as-sa'id ma sa'uda alal ard abinda yake a bayan kasa hanafiya a shafi'iya sun ce turbaya ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'i- ju'ilat turbatuha masjidan wa tahura turbatuha saboda haka suka ce wannan an yi tafsisi ne da ambatan turbatuha a cikin sa'id duk da yake wannan hujja tasu ba su da karfi tunda su jamhur cewa suka yi wannan tansis ne ala ba'd afradil am yana nan wancan hadisin akan umuminsa amma haga ai shigar da bango da su sauran abubuwan zai wahala amma kaga dutse zai iya shiga kankara za ta iya shiga bishiya bishiya za ta shiga bishiya ba za ta shiga ba ba sa'id ba ce ba sa'id ba ce za ka yi tafiya a kanta Eh? kankara kankarar kankarar da take saukowa daga sama snow snow a ba ta fridge ba za ka yi da kankara eh ta snow ba kwarai ai sun faɗa wa thalju wal barak duk ta fi kama da eh to amma ba ruwan bace sai dai za ka iya nar- za- za ka narkar da ita ne in kace zaka narkar da ita lokacin sallah sai ya fita ba ma za ta narke ba sai ka nemo wuta saboda ana cikin sanyi ba za ta narke ba har kafin ta narke sai lokacin sallah ya fita kamar ginin mu na irin na tabo din nan eh shi zaka iya gini na tabo tunda asali daga cikin abin da yake bayan kasa bane na'am in ba shafa mushi makuba to eh to haka ne za a iya cewa tunda ita makuba ba da amma makuba da kasa take ba eh korawa ce
fenti kan fenti kamar fenti ce eh to ba za ta zama to ba da kamar fenti ce hashish to ai hashish ba bishiya ba ce ai ba abu ne wanda yake bayan kasa rabar tiki ai wanda zai za a iya Rabar tafiya ai za ka yi tafiya na'am rabar tiki kan ciyawa eh raba da zaka eh wanda take kan ciyawa ba to amma ciyawar ko babu raba ma ai ta zama to sa'id zaka iya taimama a kanta eh gaskiya ne da yanzu kamar mutumin da yake cikin kamar mutumin da yake irin irin a cikin kurmin nan wanda da wuya ma kaga kasar a tafiya eh gabaki daya wajen ya zama to kore shar ciyawa za a ce sai ka cire ciyawar ne ka haƙe sannan ka samu ƙasa sannan ka taimama da ita na'am ka taba ciyawan nan malam ka daga ka ba abin da za ka yi eh to ai dama ba sharadi bane sai ka gani tunda shi sun ce min hudin ana nufin ad- a- a- a- bayaniya min aljins eh huwa na'am wai zuwan da yake wai mara salati a cikin wajen nan eh za ka wajen nan a asibitin da ga duk tiles ne da sauransu haka ne su ma kan bisa ga roba fiye da su da ba ka sa babu ƙasa a kusa wallahi kaga in ƙasar musulmi ce abinda suka yi yanzu kaman lokacin da lokacin da na kare a saudiya a ajin a ɗakin mu kowane ɗaki akwai faranti babba da ƙasa irin ma'aikata masu share asibiti ba su share banɗaki na ɗakin da aka yi karaya ne kowa baya iya tashi haka mai aikin lokacin sallah ya yi dama dama da laspika tana kiran sallah sai zo ya zazzaga da wannan abin wajen kowa ya sanya shi ya taimama yana nan a aje a wajen na'am a ɗauko iya a kawo masa to sai yawan sai dai masu jinya su ya kamata su yi masu jinya sai su yi to sai dai wani asibitin za su iya cewa ƙasa ba za ka iya shigo da ita ba saboda a datti ko kuma saboda abin da zai iya kawo microbes ana tsa- tsayar da asibitin a cikin abin nan to sai ka kawo dutse eh, sai a kawo dutse tunda kaga malikiya sun halatta Mm. tsakuyoyi ok eh, in asibitin sun yadda to asali dai turbaya asali turbaya in tur- in ba yadda ba sai su- sai su dutse kamar ku ne masu tafiya masu tafiya kurmi Mm, maimakon ku dauki kasa inda ba- a- yamurai ba sa tsayawa a yi sallah ba za ku ce faƙi da tuhorai ne ba sai tukuna kun yi bakin ƙoƙarin ku kun sanya sai ku sa dutse a cikin jaka lokacin sallah sai ku ɗauko sai ku sa masu a wata suke shiga sai su pure water sai ku sai a laula a ciki ba sa tsaya sai su yi alwala a ciki sai a alwala da pure water eh sai ka zo har yana kaga kamfanin kaga ana kare kaga mubarak yana da sai akwai kamfanin dansa
nadin ba kai Mm.
mutane da su dai suke fita a sati da to kuma kai in ba da za ka yi shi za ka samu
to akwai wani tambayar na'am eh yawa kaga ga matsalar da kuke faɗa afon kafin ka faɗa malam hashim wali maridin ha'itu labinin ga mara lafiya ya ce wa kadar sahihu alar rajih ha'itu labinin wato bango wanda yake na tum- tubali ai ala ha'itin min tubin lam yuharraq wa lam yukhlat bi najisin aw tahirin kathirin katibnin wa illa lam yatayammam alayhi kama la yatayammamu ala ramadin la bi hasirin mm, wa khashabin wala ala hashishin to shi yasa ni ne kaga mm, mm, ah, bashir shi ne nake shakka akan abin da ka faɗa na alarin nan ba hashish Mm, wala ala ha- hashishin na'am Mm, na'am Mm, na'am na'am mala hashim eh abin da ya abin da ya fita na mafita biyu eh eh eh
madu a cikin su wanda suka yi magana idan mace ta ji abu ya fita ta gaba ta kamar tusa wanda a al'ada dai baya faruwa Mm.
amma in yayi ina ga zai rora alwala ne ko kuma zai bar alwala tana nan
to ainihin shine sai a duba al sai a duba al-makharaj Ta- lokaci an kira sallah ne da aka ba mu kira ba mu ji ba okay to wannan a- a- abin nan rihin da ya fita ta gaban mace tunda abin nan in aka yi amfani da makharaj da kuma al-kharij zai kare alwala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك sati mai zuwa zamu koma kamar inda aka saba asabar usul da bidaya lahadi alfiyatain da muslim insha Allah